السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب صلاة منن babin da ya zo sallan mina ya ake yinta guda nawa ake yinta cikawa za a yi ko kasaru za a yi an san dai daga makka zuwa mina masafatu kasirin ne au gairu masafatu kasirin shine malam zai yi bayani haka insha Allah قال مالك يتي امام مالك يتي في اهل مكه dangane da mutanen makka in suna cikin makka kasar za su yi ko cika sallah cika sallah za su yi in sun fita daga makka zuwa minafa shine ce innahum yusalluna bi minan idza hajju rak'atayn rak'atayn hatta hatta yansarifu ila makkata wai mutanen makka in sun zo aka je mina za su yi kasaru ne har sai sun koma makka sun koma gida kenan akan haka daga makka zuwa zuwa mina masafatu kasrin ba za su yi kasaru ne haka imamu malik ya fada an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم sallar salatar ruba'iya bi minan rak'ataini yace manzon Allah yayi salla mai raka'a hudu amina ya sallace ta raka'a biyu bi kenan aka yi kasaru kenan aka yi wa anna ababakr sallaha bi minan rak'ataini sayyidina abubakar kuma a cikin khilafarsa yayi sallar raka'ataini yayi kasaru yayi bai cika sallah ba kasaru yayi za a ce bai cika sallah ba ko kuwa sallah kasar raka a biyu ta cika ko bata cika ba tun aka yi sai a ce bai cika sallah ba kenan ya ce to me ya yi me ya yi kasar to shi kenan wa anna umara ibn al-khattab sallaha bi minan rak'ataini zamanin khilafin sayyidina umar shi ma amina da yaje azhar la'asar isha rak'awoyi guda biyu biyu yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da khalifa na farko sayyidina Abubakar da khalifa na biyu sayyidina Umar to sai yazo kan wa anna Uthmana sallaha bi minan rak'atayn yace sayyidina Usmana shi ma a zamanin khilafarsa wayansu shekarun yana yi raka'a biyu ne daga baya kuma sai ya raka'a hudu shatra imaratihi thumma atammaha ba'du sannan yayi sallah ya cika sallar baya yin kasaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasaru yayi sayyidina Abubakar kasaru yayi sayyidina Umar kasaru yayi sayyidina Usman yayi kasaru kuma yazo ya cika sallar to menene kenan me yake nufi da wannan ce su malamai suka ce a lokacin da yazo ya cika sallah din yayi aure ne a cikin Makka ta'ahala fi Makka wasu malamai suka ce a'a ba haka bane me yasa yayi sallar kasaru yace li jawazi zalika me yasa ya cika sallar li jawazi zalika in aka ce ka yi sallar kasaru an ce in ka cika sallar ba ta yi bane ba ta yi to sai ya yi kasaru ya halatta ya yi cika sallah kuma ya halatta ma ja a ala aslihi la yus'alu anu duk abin da za ka ce ma mutum me yasa kai haka ya ce saboda ya halatta to ba sai ba ya bukatar tambaya sai ce halarci ya halatta shi yasa da to sai ka ce bai kuma ba magana ke an fahimta to shi yasa sayyidina usmana dan me yayi kasaru yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Bakar da sayyidina Umar me yasa ya cika sallar saboda ya halatta shikenan ya bayyana wa mutane halaccin haka kenan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة يجي سيدنا عمر ديزو مكة صلى بهم ركعتين da ya salla raka'a biyu zancen me nake na aka ce zai yi kasaru amma a cikin makka ta yake matafiyi ne ya zo makka me zai yi kasaru zai yi salla bihim raka'atayn shine im- amirul hajj shine imamul muslimina sai sallah raka'a biyu ko azhar ko la'asar ko isha thumma sarafa fa qala ya ahla makka atimmu salataku yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai juya ce ya ku mutanen makka ku cika sallanku fa inna qaumun sahur saboda mu matafiya ne kasaru za mu yi فإنا قوم صفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين ببنى أكجي منكما يصلى ركعة بيو ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا بيجي مسكو ميبا قال وحدثني عن مالك me yasa da ya je mina ya yi sallan bai ce musu komai ba saboda su ma fa me za su yi kasarun za su yi ke sa ba bambanci tsakanin shi da su an na kawo musafirin dukkan su matafiya ne kenan tun da an je mina an bar makka an je mina amma da ake makka shi ne ya taho daga madina su suna cikin makka su ba matafiya ba ne sai ce atimmu ya ahala makkata atimmu salatakum fa inna qaumun safrun ku cika sallanku ni raka'a biyu dai saboda mu matafiya ne ma'ana shi da wanda suka taho tare kenan an fahimta to shi kowa ya tashi cika sa sallarsa to in an samu masu gaggawa liman na sallamewa shi ma ya sallame fa ina ma'anan wannan magana a timmu salatakum fa inna qaumun safirun sai yaya eh eh sai me Allahu akbar sai tashi sai cikuta ma'ana sallame wanda yayi akan kuskure kenan yayi sallah ta yi ko bata yi ba ko sai yayi kabli da ba'di to amma yanzu al'amari ya zo da sauki kafin ka fara sallar jama'a mu matafiya ne in na raka biyu zan sallame ku ku sace ku shiga sallar in ka manta ba kai faɗa ba kuma fa sai ka sallame ka ce a timmu salatakum fa inna qaumun safuru tuntuni na bada labarin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da ya faru haka a Maghrib ko ko an manta da kissan an manta an manta قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا قال يحيى سئل مالك يتي أنت بي إمام مالك إمام دار الهجرة عن أهل مكة kaifa salatuhum bi arafa yace to mutanen makka in sun je arafa ya za su yi sallah za su yi kasaru ne ko za su cika sallah ne a raka'atani am arba'un wa kaifa bi amir al-hajj idza kana min ahli makka raka'a biyu za su yi ko raka'a hudu amirul hajj in ya zama mutumin makka ne kuma fa ya zai yi a yusalli dhuhra wal asra bi arafa arba'a raka'atin am raka'atayn وكيف صلاة أهل مكة من إقا في إقامتهم متان مكة كما يا صلى ذات زبون عرفة منه فقال مالك سي إمام مالك يتي يصلي أهل مكة بعرفة ومنا ما أقاموا بها ركعتين ركعتين imam maliki ba da fatawa ya ce mutanen makka in sun je mina ko arafa duk ya zama su da za su yi wajen dama baya shi kwana uku sai su yi raka kasaru za su yi mutanen makka in sun fita daga makka suka je mina ko suka je arafa kasaru za su yi yaqsuruna salata za su yi sallah kasaru kenan hatta yarji'u ila makka har sai sun dawo makka to sun dawo gida kenan a da za su cika sallah qala malikun imam malik ya ce wa amirul hajji aidan ya ce amirul hajji in ka iza kana min ahli makka kasar salata bi arafa in mutumin makka ne ya je arafa kasar zai yi in ya je mina kasar zai yi wa ayyama mina da kwanakin kwanakin mina qala malik imam malik ya ce wa in kana ahadun sakinan bi mina muqiman biha fa inna zalika yutimmu salata bi mina yace in akwai waɗanda ke zaune kuma minafa mazaunin sa kenan gidan shi mina yake ko arafa ya zai yi to shi ba matafi bane zai cika sallar sa ne qala malik imamu malik yace wa in kana ahadun sakinan bi arafa مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا دقيني wanda yake mazaunin arafa ne nan gidansa yake nan yake komai da komai sai aka zo tsayuwar arafa to shi dama yana gida ne ba zai kasar ba zai cika su sallarsa ne wayansu mutanen su kuma amina suke da zama da gidajensu da komai da komansu in an zo kwanakin mina ba za su yi kasar ba za su cika sallah ne saboda gida suke ba matafiya ba ne ba babu salatil muqimi bi makkata wa minan babin da yazo na bayanin sallan wanda ke zaune makka da kuma wanda ke zaune mina kowa inda kake zaune ba matafiyi bane ba kai sai ka cika su sallah to in ka tashi daga inda kake zaune ka kara gaba kai tafiya ya kai masafatu kasarin kasaru za kai قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال إمام مالك يتي man kadima makkata li hilali zilhijja wanda ya fito daga Najeriya ko daga Madina ko daga Sham ko daga Misra duk inda ya zo farkon watan zilhijja ya sauka makka kasaru zai ko zai cika sallah ne eh a a don yi gaggawa mai imamu malik farkon watan zilhijja ba na zai zo na makka kwana nawa kwana takwas a je tarwiya sa'annan tara a waye gari mana zai zauna kwana takwas kenan fa ahalla bil haji fa innahu yutimmu salata kana sauka makka labbaik allahumma labbaik ko ka shiga makka farkon watan zulhijja mana zaka saura cikin makka kenan kwana takwas ka je tarwiya ba haka bane ba to shi malikiya kuma ka'ida wajen su duk wanda zai zauna gari kwana hudu cika sallah zai in yayi yanki zai zauna wanda ya sauka maka farkon zulhijja jazman wa yaqinan zai kwana nawa yana cikin maka takwas ko tara alaysa kadhalik shikenan من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأحل بالحج فإنه يتم الصلاة مذهب المالكية كده حتى يخرج من مكة إلى منى har sai ya bar makka zuwa mina fa ya kusura sa'an nan sai ya yi kasau saboda me saboda yanzu daga inda ya je din ba inda zai kwana hudu ba haka bane ba wa zalika annahu abinda yasa imam malik ya bada fatawa ya ce أنه قد بالتحقيق أجمع على مقام أكثر من أربع ليالي yayin kicewa zai zauna maka sama da kwana hudu ka'ida kuma wanda zai yi zauna wuri kwana hudu zuwa sama zai cika sallah ne in yayi yanke abinda inda aka ce ba zai cika sallah ba ya je da niyan gobe ko jibi ya taso sai matsala ta rike shi bai sarar da zai tashi ba ne aka ce zai kasaru amma zan shiga zan je zan je Abuja zai kwana biyar ko kwana shida ko sati ka yanke ma kanka kana sauka sai ka cika sallah an fahimta ala qauli asalin mazhabin maliki ai ana gani ko daga yau kowa ya tambayi ka ai zan je kwana hudu ne na yi yanki zan je zauna ne kwana hudu ko sati shi ka ce masa me sai ce ya cika sallah amma na je ne zan duba magana na ko visa ko ta mas'ala gobe zan dawo aka ce sai jibi jibi zan dawo aka ce sai gata ko kwana ashirin yayi mai zai yi kasar zai sai ran da yayi yanke cewa yanzu dai zai kwana hudu zuwa sama asalin arba layalin kidan an fahimci mazhabin malikiya a ta kayyajewa har a sa alama wannan manya-manyan matsaloli ne asalin mazhabin kenan duk inda za ka karanta a cikin littafin baki daya ga asalin su nan ba ne tushe to me ya bambanci tsakanin asali da tushe eh an abu da yana tume sa shi ya ce a tushe ne ba asali ba me yake so ya ce me ba mace tsakanin tushe da asali asali ya fi karfi to kaji mun karanta wa'annan mun karanta cikin buhari mun karanta cikin musulmi abdullahi dan umar yayi wata uku yayi wata ai ba da niyya ya je zauna abin nan bane ya je ne dan ce ruwa ya tare shi aka ruwa ya hana shi fita ba haka bane ba to in ya haka aka ce har wata uku zai wannan mas'alolin mu mun ga wannan mas'alar da tafi wannan akwai malamin mu shekul takiyuddin hilali ya rasu Allah jikan shi yace mu ɗaliban da muke zuwa ma Madina karatu in shekara goma ma za ka yi kasaru za ka yi ta yi duk na kai matafiyi ne ba mazauni ba ne eh akwai masu wannan akwai wanda suka suka dauki wannan suna aiki da shi ma kullu khilafin yu'tabaru bihi illa khilafun lahu hazzun minan nazari alaysa kadhalik abin da ake so ka girmama addinin a cikin ranka ka san girman Allah da shari'ar Allah ijtihadinka da kai kai kuskure Allah ba zai kama ka ba a ciki ana fahimta wannan maganganu muna karatu ne in aka tsayar da kai aka tambaye ka mas'ala wacce take ya kamata ka santa shekaru hamsin baya sai ga ba za ka iya gane ta ba sosai ka san girman Allah ka san Allah ka san girman Allah ka san girman shari'ar Allah kuma kana kokari iya kokarinka don Allah in yayi ijtihadi yayi kuskure Allah zai kama shi idza ijtahada mujtahid fa akhta'a wa falahu ajrun wahid wa khata'uhu mardudun wa in asaba fa falahu ajran to me yake kawo mana matsaloli ne rashin sanin girman Allah rashin sanin girman shari'ar Allah matsayin shari'ar Allah a cikin rayuwa yanzu da za a tambaye ka hanyoyi da hanyoyi nawa ake sanin Allah sai ka ce me hanyoyi guda nawa ake sanin Allah da su eh alkitabu wa sunna hanya ɗaya ce alkitabu wa sunna hanya ɗaya ce eh fitira wace irin fitira hankali to me yake da me yake me yake me yake ma hankali jagora hanyoyin sanin Allah guda uku ne ka rubuta alkaun wal makin wal qur'an hanyoyin sanin Allah alkaunu walmakino wal'ayatul ƙur'aniya su ne ma a sunanin nabawiyya ma mana alkaunu halittar Allah sama da kasa da abin da ke cikinta ba wanda ya taba iddi'a'in shi ya halicci sama da kasa baka isa ba ka zo ka tarar da sama da kasa ne ya za ka ce kai ka halicce Allah ya ce shi ya halicci sama da kasa fi sittati ayyamin wa man masana min lughubin ba wanda ya taba iddi'a'in shi ya halicci Allah eh ya halicci sama da kasa sai a barbawa Allah shi ya halicci sama da kasa to abubuwan da ke cikin sama da kasa din sun isa su tabbatar mana cewa Allah shi kadai ne kuma ya isa shi ne kammalallen sarki هذا هو الكون المكين أفعاله أيوكا الله مدوكين sarki. bayan an halicci sama da kasa ɗin abubuwan da ke faruwa cikin sama da kasa ɗin shine af'alullahi subhanahu wa ta'ala da kwarewanku da kame-kamenku da menene sai Allah ya turo muku ambaliyar ruwa ku rasa yadda za ku yi ambaliyar ruwa ne iska ce guguwa ce zafi ne menene wayannan abubuwan da suka fi karfin dan adam makki ne kenan ayyukan Allah kenan da ke nuna cewa Allah shi kadai ne a cikin mulkinsa abin da ya ce zai faru ba wanda ya sai ce a'a abin da ya ce a'a ba wanda ya sai ce i waɗannan da su ake sanin Allah sa'an nan na uku alkur'ani annususu shar'iyya alkitabu was sunna limadha alkitabu was sunna aka ce hankali kadai bai isa ya ma jagora ka san Allah ko ka kai daidai ba me yasa ya ce duk kaifin ganinka duk kaifin ganin mutum da idon shi ya shiga cikin duhu yana gani yana gani sai an kawo masa mai haske tukun ya gani duk kaifin ganinka ka shiga duhu da kai da makaho duk ɗaya kuke ba haka bane ba to shi yasa sai an kama haske ya haska kama idanka sai idanka ya gani shi ne aka ce duk ƙarfin hankalin mutum ba zai iya shirar da shi zuwa daidai ba sai shari'a ta zo ta nuna masa ga yadda za ga abin da dake ga abin da ke duk kaifin hankalinka shi shari'a ta haskaka maka hanya in ba ka ba shirme za ka yi alaisa kazalik hal min hujjatin fi haza akwai dalili akan haka duk kasashen turai baki daya ina ne ba su kai bana cikin ci gaba da komai da komai da yake hankulansu kadai suke tunane da su ba haske na shari'a wallahi tallahi ba da lokacin rai suke za a zo ranar da su da kansu za su yi itirafi kullama ulqiya fiya fawjun sa'alahum khazartuha alam yatikum nazir a mai gargadi bai zo mu ai wannan mai gargadi ya zo mishi nan ba hanyar sa bace qalu bala qad ja'ana nazirun فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال يا ده حقنا سو aka ce fi dalalin kabir to sai su kada baki da kansu su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayyid a ce lokacin nan suna tunane ne da hankalinsu babu hasken da zai zo ya haskaka ma ido ya gani duk kaifin ganin ido in ba haske in ya shiga cikin duhu da shi da makaho duk ɗaya ne sai an kawo masa haske ya duba idan ya fuskaci idan sai idon ya gani haka duk ƙarfin hankali sai nassosin shari'a su za su nuna masa ga daidai ga abin da ba daidai ba to sai duniya ta kasu kashe biyu ga turai ba tunanin da ba sa yi ba abin amma suna cikin shirme suke ga musulmai kuma suna cikin haske amma suna kwanci suna bacci suna kwanci suna bacci duniyar nan ce da ta shekara dubu tana hannun musulmai ba wanda ya ga tashi hankali ba lokacin ma ba a kirkiro ak-47 ba suwa suka kirkiro ak-47 suwa suka kirkiro kare dangi suwa suka kirkiro da duk turawa ne suka kirkiro musulmai ba su damu musulmi takobi ne kawai takobin ma da ka'idoji ake maka ba haka bane ba to shi yasa yanzu duniyar nan baki daya wannan addini da kake rike da shi zaka rike zaka riko da shi ne kanka ba wasanni ba sakaci saboda wata rana turai kansu sun zo suna neman inda yake ba wai dan musulmai yana da karfi ba fa musulmai shekara dubu duniyar nan na hannunsu tattalin arziki da menene da menene da menene komai da komai wannan matsalan watilka ayyamu dawiru ha bainan nas wannan matsalan ta zo ta kwace a hannunsu ba karfin tattalin arziki ba technology ba kere-kere amma duk karfin da aka fi su ana nuna musu wa ya taba shiga zuciyarsu ya raba su da imaninsu wannan ba wanda zai iya yin wannan ba wanda zai iya yin wannan to saboda ni talaka ne ina neman mafita dole in sha wahala kai talaka ne wane ne wane duk sa'ad da wani zai ga kamar yana da mafita wani baya da shi to mas'alar za ta sha wahala sai ran da aka zo baki daya kowa na neman ina mafita lokacin ba wanda zai yaudari kanshi za a zo duniyan nan za ta dawo da turawan da bakakin da asa duk duniya ana nema da ina mafita kowa ya shiga tashin hankali lokacin za a binciki duniya kakaf ba inda za a ga mafita shi addinin musulunci to lokacin ya kace sai yazkuru ni qaumi idza jadda jidduhu wa fi lailatin zalma'i yuftaqadu al-badr sai yazkuru ni qaumi idza jadda jidduhum wa fi lailatin zalma'i yuftaqadu al-badr to a lokacin kowa baki daya mafita yake nema al'amari ya ishi kowa kamar yadda aka ba da labari a sadikul masdu tsayuwar alkiyama za ta yi tsanani kowa yanzu so yake a ina mafita akwai bambanci tsakanin bature da bakin mutum da wane ne da bai ne da musulmi da kafin dan adam duk baki ɗaya kowa ya shi matashin hankali ina mafita ake yi da an ce ga mafita sai ashe ka aje ya ce a'a to aje ga mafita aje a'a har sai an je ina sai in an je inda mafitar eh sai an je yana waje inda mafitar take to nan ne za a samu mafita haka wannan addinin wallahi turai da komai da kowa da turai za a zo kowa al'amari ya ishe shi yanzu ba zancen kaza duk abin da muka yi muhimmin kasa mafita ake nema to duk duniya za a bincika a gani ba mafita shi addinin musulunci lokacin za a je ana nema ina addinin musulunci shi yasa gwargwadon abin da za ka rike ka rike kai ma ka kare addinin musulunci za ka taimaka ma duniyan nan ran da za ta zo tana neman mafita kai ma ka taimaka tun da ka yi karatu ka karantar ka kula da addinin ka yi riko da shi kankan ka yi menene da menene da menene kai ma za ka taimaka kenan an fahimta hanyoyin sanin Allah guda uku ne alkaunu wa takwin wa shar alkaunu dai kowa ya ga abin da Allah Allah ya halicci sama da kasa duniya baki daya ba wanda ya taba kirarin kuma koma kowa ne ya kalli sama da kasa kai iya kallonka ba fila da tarki sama babu injiniyan da zai gini nan zuwa duba faɗin masallacin nan filoli nawa aka sa yarki filoli nawa ne duniyar kai iya kallonka hakka tafi ba abin da yake rike da ita in kaga gini ya tsaya haka ko an sa masa fila ko an sa masa mai ta sama an sa masa kugiya an rika ba kugiyar da aka rike sama da ita babu filar da ta haka Allah ya halicce ta ta tsaye ba haka bane ba duk iya tafiyarka haka kuma wa'annan halittar da Allah ya halicce su wannan matsalar babu takbira ayyaman tashrik ko karin imamu malik ya ce ana ana ana abin nan tafiyan abin nan a cikin mawatta ko babu takbiri ayyamin tashrik babin da ya zo na kabbara ranakun kwanakin ayyamun tashrik bayan sallah da kwana ɗaya biyu uku ɗin su ne ayyamun tashrik ranakun yayyane kenan suka ce da ba yanzu ba rannan ranar kowa za a yanka nama a ya sama a shashanya yana a cikin rana nama ya bushe ayyamun tashrik kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغداء من يوم النهر حين ارتفع النهار شيئا رانا صلى سيدنا عمر رانا تفتو سيد يفتو فكبر يكبر الله أكبر فكبر الناس بتكبيره سي متاني أمسى ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار وبكما هكا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر رانا تكوشفتا لوكاشين دا الزهر رانا تكركر تكوشي daga tsakiyar sama mana lokacin azhar ya shiga kenan fakabbara nasa bi takbiri fakabbara nasu bi takbirihi hatta yattasila takbiru wa yablughu albayta wannan ya amsa wannan ya amsa har ya shiga har ajeje makka fayu'lam فيعلم أن عمر قد خرج يرمي سي أسنتي وللي سيدنا عمر يا بت يا زي جيفا كينا ونمتم قال مالك الأمر عندنا إمام مالك يندى الأمر يكي وجب ممتان مدينة أن التكبير في أيام التشريك دبر الصلوات معنى رانا صلى bayan sallar asuba aka sallame aka je aka yi idi daga azhar za a fara kabbara Allahu akbar Allahu akbar wa awwalu zalika takbiru al-imami wan nasi ma'ahu wan nasu ma'ahu dubara salati dhuhri min yawmin nahari ranar sallah daga azhar za a fara kabbar limai Allahu akbar Allahu akbar sai mutane su fada wa akhiru zalika takbiru al-imam wan nasu ma'ahu دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبيرة رانا صلى كفارة هذا الزهر karshen ranar kuma shine in ai sallah su ba an yi shikenan an gama qala malikun imam malik yace wa takbiru fi ayyam at-tashriq ala ar-rijali wan nisa imam malik yace maza da mata duk za su yi kabbara saboda akwai wasu malamai da suka ce mata ba za su yi ba man kana fi jama'atin aw wahdahu bi minan aw bil afaq sallan jama'a kai ko kai kadai ne a cikin mina kake ko najeriya kake ko inda kake in kai sallah za ka yi kabbara wani suka ce har sallar nafila ma in kai sai ka yi kulluha wajibun wani suka ce wajibun suka ce sunna ce mu'akkada bata kai wajabci ba wa inna ma ya atammu nas fi zalika bi imam al-hajj amirul hajj ake koyi da shi in yayi sai a yi wa bin nasi biminan li'annahum idza raja'u wa qada al-ihram ihtammu bihim da mutanen da ke mina saboda alhazai wanda suka zo suka warware a abin da ɗinsu ihramin su su zama daidai da waɗanda ke zaune wajen sai a hada ana yi baki ɗaya hatta ya kuno mislahum fil hilli su zama kaman su kenan wanda yake nan zaune ya warware ya zama yana zaune ko bai haji ba ko ya haji yana ya warware yana zaune wanda ya zo daga baya shi ma ya gama ya kwanci kayansa shi ma ya zama kaman wannan kenan ko fa amma man lam yakun hajjan فإنه لا يعتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق wanda ba aikin hajji yake ba shi ba zai koyi da su ba suna kabbara sai dai kabbaran ayyamut tashrik qala malikun al ayyamul ma'dudat ayyamut tashrik ayyamul ma'dudat yace su ne ayyamut tashrik din nan kwanaki nawa kenan uku da bayan me babu salatil mu'arras wal muhassab المعرس محسب محسب وادي محسب wuri ne ake wucewa to Abdullahi dan Umar ko Ibn Abbas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya dan huta wajen sai ya salla to shine suka ce Imam Malik ma cewa yayi in ka kai wajen ma ba lokacin sallah bane ka jira har lokacin sallah ya kai at-tarihi shine kuna tafiya maganar kan titi ya ce a ɗan yada zango haka a ɗan huta ko? shi ne a taris kenan a ɗan huta sannan kuma tashi a kama hanya قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطهاء التي بذي الحليفة يا أنسوا كوجن أكا دور راكم أكا هوتا فصلى بها منذ الله يصلى وجه قال نافع إمام نافع يتي وكان أبلا بن عمر يفعل ذلك أبلا بن عمر دس سأل ليك وجه سياسة وكيا ياد زنغو سأل يهوتا يصلى سأل يكام هنيا يتفي بزي تبكي ووجه يوتي با قال مالك إمام مالك يتي لا ينبغي لأحد أن يجاور المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه ويبي كما تبا ka dawo daga aikin hajji ka zai mu'arras al-muhassab ka wuce baka sauka kai sallah wajen ba wa in marra bihi fi ghairi waqti salati to in ka wuce wajen ba lokacin sallah bane fa falyuqim hatta tahilla sala yace ka sauka ka zauna ka saura wajen har lokacin sallah ya shiga thumma salla ma badalahu sannan kai sallah abinda Allah ya rubuta maka li'annahu balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arrasa bihi yace ya iso min labari ya iso min cewa manzon Allah haka yayi wa anna abdullah ibn umara ana bihi abdullah ibn umar kuma yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin haka qala wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umara kana yusalli adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isha bil muhassab abdullah ibn umar ma zai azhar al asr maghriba da isha a wajen mana azahar la'asar magarba isha ai ba za a ce an ɗan huta ba ko salloli azahar la'asar magarba isha ya hada rana da dare kenan ya ɗauki wurin awanni kenan ko sun mai yadkulu makkata min al-laili fa yatufu biha in yazo za shi makka in yaje wajen shi yayi azhar la'asar magarba isha in yayi sallar isha to sai ya shiga makka a cikin dare yaje ya tawafi ya shiga aikin sa bil bait باب البيتوتة بمكة ليالي منا باب da ya zo na in ranar sallah da kashigarinsa har a je a yi kwana uku din nan a gama duk wanda ya je aikin haji mina ake son ya kwana kar ya kwana makka an fahimta a cikin mina ake ba za ka je kwana makka ba sai waɗanda aka yi ma uzuri قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة ويسنا ريتشيوا سيدنا عمر yana aika mutane aje al'akaba jifa din nan wajen jifa bayan su ce mutane a shigo da su cikin mina so ana ganin in sun kwana wajen kamar sun kwana makka ke قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي من من وراء العقبة كروان الحج يكوانا bayan dutsen akaba din ayyama mina ma'ana an ɗauke shi bai kwana cikin bai shigo mina ba kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي بنا لا يبيتن أحد إلا بمنا yace kada wanda ya kuskura ya kwana wani wuri sai mina ma'ana kada ka kwana maka kenan duk abin da ka yi dare ka dawo maka ka kwana babu ramil jibari jimari babin da ya zo na jifan shedan qala wa haddathani yahya an malikin أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم سيدنا عمر يزو زي جيفا شي يا tsaya yana ta addu'a yana ta addu'a har waɗanda ke sai da shi kowa ya gaji kowa ya kosa قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله شيء يا جماعة ينا ينا جرم مع الله ويسبحه ويحمده يكبر الله أي يقول الله أكبر ويسبحه أي يقول سبحان الله وبحمده ويحمده وبحمده ويدعو الله كما ينارو الله مدوكي سركي ولا يقف عند جمرة العقبة أما بايا سيا ووجن جمرة العقبة أم فهمت؟ kyau sai a ce ina ma'anan wannan jifan shedan aka ce ka je ka jefi jifan jamra kenan ko eh jamra ko ba shedan ba ji shedan ake jifa ba jamra kenan ko to sai ka ce ai mecece ibada abinda aka ce kayi kayi abinda aka ce kar kayi shi ita ce ibada to sai Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ka saduwa su gida uku dangane da aikin hajji wannan dutse ka sumbance shi ka gewaye ka'aba wannan dutsen arafa tsayuwa za ka yi wajen ka yi ibadarka wannan dutse jifarsa za ka yi duk wanda ka yi kayi ibada duk wanda ka yi kayi ne kayi ibada duk sa'an da ka yi ibada kana da damar karkar za ka yi rukun allah bayan yin ibada haka ne haka ne? eh? haka ne? wana in kai sallah ka sallabi za ka yi roƙon Allah Allah ka bani lafiya Allah ka ba ka samu lafiya za ka iya? eh? za a iya? an sassauko? eh? ba ku sauko ba? قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة ينا كبر الله أكبر إن يجيب الله أكبر أنا وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف ويدوس أن دوس أن زي جيفا الحذف شيني ka sa dutse tsakanin yatsunka haka ka harba shi haka shi ne alhaz irin dutsen da zai wannan shi ake so imam malik ya ce a bari ya dan fi wannan ma dan girma kaɗan qala malik wa akbar min zalika qalilan a'jabu ilayya an fahimta qala wa haddathani an malik an nafi'in anna abdullah ibn umar kana yaqulu man gharabat lahu ash-shamsu من أوسط أيام التشريق وهو بمنن فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد رانا صلى ذاك ذاك كوانا منا كاش غري ذاك كوانا تو aka ce wa man faman faman ta'ajjala fi yawmaini wa man ta wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'ajjala fi ta'akhkhara fala isma alayhi to wannan yana so yayi ta'ajili sai ra kwana biyu ya cika to sai kai maza maza ka fita kafin rana ta fadi in rana ta fadi dare ya shigo to dole ka kwana kuma ka shiga ba za ka tafi ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجئين yace mutane in suka yi jifa tafiya suke suna kai kawo wannan ya tafi wannan ya dawo a karba mai hawa wa awwalu man rakiba muawiya ibn abi sufyan yace farkon wanda ya hau ya hawa ya je jifa ya dawo shine muawiya ibn abi sufyan kowa ya san muawiya ko muawiya wani mutum ne Allah ya bashi hazaka shi ne ya jagoranci ya mutanen sha masu zafin kai masu tsaurin kai amma suka zauna lafiya zai na umar ya tambaye shi kai muawiya ya aka yi ka zauna da mutane masu zafin kai amma ba su kai tauri ba kuma ya ce a igiya ce tsakanina da su in sun ja na saki in sun saki na ja a to me ke kawo muku tashin hankali eh ya ce igiya ce tsakanina da su in sun ja shi na sakan musu su yi abin da za su yi karshe in sun gaba mai za su yi sai nima da ja dole su bi muawu ibn abi sufyan ke yanzu kasar rumawa sai ya canza ya zama kamar su gashi nan a sa kaza a sa kaza a sa kaza ko sarakuna ya zaga wanda ke kusa da sarki ya yake ganin shi garuje sa katin rabi abubuwa masu ban tsoro muawiya sai sayyid na umar ce mishi ya ka zamo haka yaushe ka zamo haka yace ai rumawa ne in ba haka muka yi ba za su ci naman mu danye gara su ga su ma su san mu ma kaza kaza kaza kaza muawiya ibn abi sufyan wanda a bayan an gama abubuwan da ake yi ya zamo khalifa wani mai taurin kai ce shi bai yadda ya kira shi khalifa ba bai baya abu ba zai kira shi khalifa ba shi mu'awiya ce a taho da shi ya zo fadan sai ya aka yi dabara kofa ta farko ta biyu ta uku ta hudu ana tafiya duk sa da aka bude kofa sai tsammani nan zai ga khalifa zai ga ba shi bane tukunna sai a bude mai kofar da ke sai ga tukunna kafin a kai wajen khalifa ya je ga khalifa zaune ya cika ya ce assalamu alaika ya rasulallah aka ce wanda yake ya ce khalifa gashi ya rude ya ce ya rasulallah yasa mulki in baka yi mulki ba karka shiga ciki za ka yi barna wallahi duk sanda kake kai gyara in baka san hanyar da za ka yi gyara ba in ka je za ka gyara barna za ka yi ba haka bane ba an gani ne ko ba gani an ji shi a jika ko to shi ya sa mulkin kansa sai wanda ya isa wani ya ce ya manzu Allah a naɗa ni mana ya ce a kai kana da rauni ba za ka yi mulki ba eh ce kana da rauni ba za ka iya yin mulki ba mulki na bukata ne wajen sassauci kai sassauci wajen cizawa ka ciza ta sai a tafi amma ka ce zafi-zafi komai sai kone in ka ce sanyi-sanyi kadai komai sai lalace dan adam haka yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas sayyidina usmana da sai na abla da umar suka ce ko abba ibn abbas inna allaha la yaza'u bil sultani ma la yaza'u bil qur'an Allah yana hana abubuwa da shugaba fiye da yadda ke hana cikin alqur'ani da alqur'ani saboda mai wani in ka karanta mishi ayan alqur'ani kuka ma zai shi kenan zuciyar sai ta wani da zaka sauke mishi alqur'ani kakab idan ruwan shi amma ya san za a dake shi za a daure shi sai ya mika wuya haka ne da kake tsoron sarki din don zatin shi ne mai yiwa kafin shi karfi ma saboda wa wawan sarki fadawa menene da menene da menene to shi yasa mulki haka ake yana zaka wancan su can shugaban su duk bai kai bai fika ba komai amma ba za ka taba ganin shi yana murmushi ba ma balle dariya shugaban rosha ba za ka taba ganin shi yana kacen-kacen mara da gaske ake ba wasanni ba haka bane ba? to labarin mu'awai bin abi sufiyan kenan shi yasa in za a yi shugabanci sai a samu wanda ya dace ya san yadda ake tafiyar da mutane umar da kan shi ce mu'awiya ya kai ka zauna lafiya da mutanen sham mutanen sham suna da zafi sai ce ai igiya ce tsakanina da su sun ja shi na sakan musu in sun sake sai na ja in sun ja na ja sai mai zai sai tashin hankali sai rashin zama lafiya sai sai sai sai sai قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر إنا القاسم يكي جيفا جمرة العقبة يجي دي إن دي سوكا قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض aka tambayi imamu malik yaro da aka je da shi aikin haji ko mara lafiya da aka je je aikin haji za a yi masa jifa da ya batan anhu faƙala na'am ya ce i za a yi masa wa ya taharra almaridu hina yurma anhu fa yukabbiru wa huwa fi manzilihi wa yuriku daman amma mara lafiya sai kintace kirda duk lokacin da ake jifa din nan ake masa jifa yana kabbara yana kabbara in yayi haka yayin bai ma yayi amma sai ya sai ya zubar da jini sai ya bada hadaya fa in sahha al maridu fi ayyam at tashriq to mara lafiya da aka yi masa jifa amma kafin a gama zama mai na shi samu lafiya ramal laziru miya anu sai je ya jifa da kanshi wanda aka yi mishi inji imam malik wai bai yi ba wa ahda wujuban ya bada hadaya kuma dole qala malikun لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة إعادة إمام مالك يتي da jifa da sa'ayi bai tsakanin safa da marwa ba lallai sai da alwala ba in mutum ya ma bai alwala ba imam malik ya ce ba shi ya sake ba walakin la ya ta'ammadu zalika ya ce amma kada mutum ya yi ganganci sakaci yana gani zai iya yin alwala ya yin alwala ya yi alwala shi ne ya fi amma in bai alwala ba aikin shi ya yi ko bai ba alawa haddasa ni an malikin an nafi'in an na abdullahi ibn umara kana ya kulu la turmal jimaru fil ayyami salasa hatta ta zula shamsu ma'ana ranar sallah in rana ta fito lokacin ibada nafila ya halatta sai a je a jifa amma bayan ranar sallah sauran ranaku duk sai azhar ta shiga sa'annan a je a jifa an fahimta to tsofaffi wanda ba za su iya ba ko wanda za su iya to shi ai matsala mara lafiya me yasa aka ce a yi mishi don me to shi hukunci su duk ɗaya ne aka abin da mazhabin maliki ya kai imamu maliki ya faɗa ki wannan yankan yanzu fa ne fa yake da wahala fa a lokacin su ba damuwa eh kowa na Allah Allah ne ya je maka duk abin da ya kai ya bar ya saka ma talakawan makka zai yanka ya yanka ya bayar hadaya layya saboda talakawan makka saboda makka tana da daraja a wajen Allah ko makka da ne take da Kano اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم